إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد عباد الله اتصل بي أحد الإخوة وقد بدت منه الغيرة على الدين يشتكي من كثرة القمار والميسر السائد في المجتمع النيجري وخصوصا في عاصمة نيامي وللأسف أن أكثرهم من الشباب الأمر الذي دعاني إلى أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين بعض الأحكام المتعلقة بهذه الظاهرة لنحذر من سخط رب العالمين فما هو القمار إذن وحكمه وما أنواعه وأضراره في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون القمار أو الميسر هو كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب وقيل هو كل ما لا يخلو اللاعب فيه من ربح أو خسارة بل قال بعض السلف رحمهم الله تعالى كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر عباد الله والميسر حرام اتفاقا إلا ما استثناه الشارع مما فيه مصلحة التدريب على الجهاد لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر وقاس بعض العلماء على ذلك المسابقة في المسائل العلمية للحاجة إلى ذلك لقيام الدين بالجهاد والعلم عباد الله لقد كثر الميسر أي القمار وانتشر في المجتمع النيجري هذه الأيام وبصورة جديدة وسموه بغير اسمه ترويجا وتحسينا وينحشر في نوعين أساسيين أما النوع الأول فهو قمار ظاهر واضح لا ينطلي على أحد ولا يخفى على عاقل ومن ذلك ما يجري في المقاهي وغيرها من لعبة الكرطة واللوتو بلسا المسمى بلوتيري ناشونال والينصيب وغيره وأما النوع الثاني فهو قمار خفي ومستتر بما يسمى بالمنافسات الثقافية مثل المصارعة أو كوكوة بلغة الهوسة أو المسابقات الرياضية أو حتى أحيانا الدينية وقد تنوع هذا النوع من الميسر حتى كاد أن يفوق الحصر وتفاقم أمره مع تطور وسائل الإعلام والاتصال ومن ذلك أيضا لعب الليدو والبيلوت والشطرنج والنرد ونحو ذلك من الألعاب التي تضيع, تضيع فيها الأوقات والأموال أو هما معا قال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم خنزير أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله حرم على المسلمين كل ما يضرهم كل ما يضر بدينهم ودنياهم وما يفسد قلوبهم وأخلاقهم وأموالهم ومن ذلك أنه حرم الميسر فمن أضرار الميسر الدينية أن فيه إثما كبيرا قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإنه قرين الشرك وشرب الخمر وهذه الصفة مما يزيد قبحه شرعا وأنه رجس وذلك يقتضي كون ما يحصله الإنسان من المال بواسطته خبيثا فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإن حج به أو تصدق أو بنى مسجدا لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإنه من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء لبني آدم والحريص على إبعادهم عن شريعة الله بما يعدهم من الفقر إنهم التزموا بشرع الله في الكسب من البيع والشراء مصداق قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وإنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لأن متعاطي الميسر يهدرون أوقات أوقاتا غالية في ممارسة اللعب فيضيعون الجمع والجماعات ويعرضون عن مجالس ذكر الله وحلق العلم قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله أيها المسلمون كما أن للميسر مفاسد تتعلق بدين المرء وتعرضه وتعرضه لغضب الله وعذابه يوم القيامة فكذلك له مفاسد وأضرار تتعلق بالحياة الدنيا منها أنه يسبب العداوة والبغضاء بين الناس وإنه من عوامل انتشار البطالة وإنه يساهم في تفشي جريمة السرقة والقتل والشرب وبالتالي ففيه أكل أموال الناس بالباطل يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فاتقوا الله عباد الله واحفظوا أوقاتكم وأموالكم من الضياع واستغلوها فيما ينفعكم في دينكم ودنياكم الوقت أغلى من الياقوت والذهب ونحن نخسره في اللهو واللعب وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذاك الموقف النشب فسيندم المضيع فسيندم المضيع لأوقاته وأمواله يوم لا ينفع الندم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah babad uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki mu ji tsoron sa mu yi masa biyayya wannan shine zai zamantowa dalilin tsiran mu a duniya da lahira a kwanaki biyu da suka wuce ɗaya daga cikin 'yan uwa ya kira ni wanda a cikin kiran nasa ya bayyana a fuskarsa ko kuma a maganarsa alama ta kishin musulunci domin haka ne mutumin kirki yana siffantuwa da siffa ta kishin musulunci ya za ka gane kanka a kana kishin musulunci shine idan kaga ana wani sabon allah wani lahi ka ji haushi ko da a ce baka iya hadawa ba to alama ce ta kana kishin addini ya kira ni yana mini bayanin cewa mutane sun fada a cikin wata musiba musamman ya ce a nan ya mai domin shi a ya mai yake rayuwa wace irin musiba ce ya ce ya ga da yawa mutane ba tsohi ba yara ba manya ya ce kai hatta ma ya gani da idanunsa 'yan sanda wanda suke wannan musibar wace ce musibar ita ce al'amari na caca inda bayan ya faɗa mini wannan maganar na yi bincike kuma da yawa daga cikin uwa sun tabbatar min da wannan da lokacin da ma na tabbatar da zan yi wannan hudubar akwai diya da suka turo min da labarai hada hotuna wanda suke nuna ga sunan yan bara da sozawa lattizawa tsohi a kewaye da wannan wuraren na caca ana caca abinda a shekarun baya ba a sansa ba subhanallah me ya ja wannan mun hudda tsammani ne ga Allah shi yasa muka koma wannan ko kuma me ya ja wannan dalilin wannan ne yasa nace zan yi bayani a wannan hudubar don in tunatar da kaina da sauran 'yan uwa abin da ya shahi al'amari na caca me ake ce ma caca me hukuncinta a musulunci caca nau'i na waje mai caca me yake jawo makansa a duniya da lahira wannan su ne tambayoyin da za mu ba da amsar su a cikin wannan 'yan lokutan kaɗan da farko me ake ce macata malamai suka ce abinda ake ce macata huwa kullu ma la yakhlu la'ibu fihi min ribhin aw khasara ma'ana shine duk wasar da za a yi ya kasance a cikin wasar wanda ya halarta a wasar imma ya ci nasara ko ya asara dukkanin wasar da za a yi ya kasance in ka shiga a cikinta ko ka ci nasara ko ka yi asara to wannan shi ake ce macata kai karawa da karau ma wasu daga cikin salaf suke cewa kullu ma alha anis salati wa an zikrillahi fa huwa min almaisir suke cewa duk wasan da ta doke ma mutum hankali daga sallah da wasu sauran ibadu suke cewa yana ma daga cikin caca a takaice wannan kai tsaye shine caca duk wasan da za ka yi a cikinta idan ka shige ta ɗai cikin biyu ne in ma ka yi asara ta kuɗi ko ta wani abu ko kuma ka ci nasara ka samu wani amfani dalilin wannan wasan da aka wannan shi ake ci matata to menene hukuncin ta kahin mu je ga nau'ukan ta inda za mu ba da misali mai yawa a kai tsaye caca gaba ɗayan malumai bila stithna sun tafi akan cewa caca haramun ce a musulunci da nasosi na alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu gansu a nan gaba to sai mu zo ga nau'ukan caca malamai suke cewa caca kala biyu ce akwai kimarun zahirun sannan kuma akwai kimarun khafi shine caca ta bayyane caca ta bayyane ita ce wadda lokacin da za ka yi za ka ba da kuɗi idan ka ba da kuɗi in ma kuɗin nan naka su ƙaru ko kuma kuɗin nan naka su ta gaban za wannan ita ce caca ta zahiri wadda duk mai hankali duk wanda ya san musulunci kai tsaye da ya ji ta zai cewa eh wannan caca ce misalai masu yawa yana daga cikin misalin da na kawo shine wannan loteri da ake yi shine loteri national ko kuma kale-kale wannan a kai tsaye caca ce za ka ba da kuɗi in ma ka ci riba ko kuma kuɗin nan sun tafi a banza idan ka yi wannan ka yi caca ka fada a cikin sabon Allah ka fada a cikin ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai wanda daga cikin muninsa shine Allah maɗaukakin sarki ya haɗa sa da shan giya da shirka ka ce a cikin laihin da ake ma Allah babu laihin da ya kai shirka amma abun mamaki Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa shirka da shaye-shaye a wuri guda da caca wanda zai nuna maka mi zai nuna maka hatsarin wannan wannan al'amarin da caca malamai suka ce yana daga cikin hikimar da yasa Allah ya haɗa caca da shan giya da kuma shirka shine akwai wasu daga cikin masu caca wanda ta hanyar tsahi suke yi misali akwai cacar da ake yi ta wani mai da suna wani dan kaushu da ake kawa sai wani ya zo ya zamna ya juya kaushu sai ka zo in kasa tsakiya inda kaushun ya zo ya matse da iccen da kasa kaci to so da yawa wa'annan suna amfani da aljannu suna amfani da sihiri a wajen wannan inda ga kanan kana ganin ciwa amma kuma ko da ake jayewa sai ita ga banza da yawa daga ciki suna amfani da aljannu idan ko an ce ana amfani da aljannu kenan ana me ana shirka a ciki akwai wanda zai je wajen buka ya samu sihirin da zai taimaka masa wajen ya ci loteri national ko ya ci wata caca da ake yi bayan wannan kuma mafi yawancin masu caca mashaya ne mafi yawanci in ba wannan lokacin ba da muka samu hatta da waɗanda ba su san mai shaye-shaye ba suna yi amma mafi yawancin masu caca mashaya ne me zai sa su shaye-shaye shine ya yi caca an ci shi shine sai ya sha giya ko ya sha wata ƙwaya ko ya sha wani abu don me don ya kawar masa da wannan damuwar to shi yasa Allah madaukakin sarki ya haɗa caca da shirka da shan giya wannan kawai ya isa nuna mana bala'inta da girmanta da girman laihinta a wajen Allah madaukakin sarki wannan ita ake ce ma alkimaru zahir caca ta kai tsaye wadda ka ba da kuɗi in ma ka ci nasara ko kuma kuɗin naka su ta yi ga banza akwai misalai da yawa inda kamin in hawan nan hudubar na tambayi wasu daga cikin 'yan samari da nake ganin suna mu'amala da wasu samari wanda su kauce ma hanya ina tambayar shi na mini bayanin yanzu hatta ma akwai wanda ake da portable da salula akwai wata application da ya haɗa mini sunayen su ne ban rike sunayen ba akwai ta application da zaka sawa idan ka sa application kin zaka je a orange money ko kuma ka je a wajen me yake da suna airtel money ko kuma abin da ya kama da haka a buɗa maka account sai ka zuba kuɗi idan ka zuba kuɗi ta hanyar kuɗinan da ka zuba na shafshaf to da su za ka yi caca abin da ka ci za ka iya kaci miliyon yana ba ni labari ya ce akwai abokinsu wanda ya sa ɗari biyar ya ci jika ɗari biyar ya ce akwai wanda ma suke cin miliyon biyar akwai wanda suke cin miliyon hamsin da abin da ya kama da haka duka ta hanyar wannan cacar kuma mafi yawanci abin mamaki za ka ga samari ne domin latti za bu san irin wannan ba latti za su kabar su da kale-kale a karkare in an ga lamba ta hito shi kenan a yi murna in ba a ga ta hito ba a hoshi da kuka to amma su matasa kowace iri duk wanda baka tsammani ana yi nau'i na biyu shine kimarun khafi ma'ana shine caca wadda take boyayya a zahiri zaka iya ganin kamar ba caca bace amma a baɗini a asali a addini caca ce shi kuma malamai suna ba da misalin irin wannan kamar a da suna wannan wasannin kokowa da ake yana ɗaya daga cikin caca domin abin da zai nuna maka da cewa wannan caca ce ta ɓoye shi ne asali 'yan kokowar ba su suke haɗa kuɗin da za a yi kokowar ba an gane da ke ko amma wa yake sa kuɗin gwamnati take sa kuɗin bayan wannan su 'yan kokowar idan aka yi kokowar in bu su ce ba sun yi asara ko bu su yi asara ba sun yi asara asaran mi suka yi ba kuɗi ba ko amma mi suka yi asara ƙarhi to ko ƙarhi kai asara a wajen irin wannan mecece cace ce shi yasa nace muku ita ake cewa kimarun khafi ba da kuɗi ba ne amma ka sa ƙarhin ka to ƙarhin nan da ka tahiyar da shi ga banza da lokacin da ka tahiyar da shi ga banza to kamar ka yi asarar wani abu ne yana ɗaya daga cikin caca ɓoyayya shine lido wai duk wannan muna faɗin wanda ba a sa kuɗi ba ne tsakanin masu yi domin wanda aka sa kuɗi tsakanin masu yi shi kai tsaye caca ne to wanda shi ba a sa kuɗi ba tsakanin masu yi amma dai wani ya yi asara asarar mi asarar lokaci ko kuma asarar mi ko kuma asarar karhinsa kamar lido irin lido da irin su kos dukkansu hadisi karara ya zo a ire-iren su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la'iba bin narshidir fa huwa kaman asbaga yadahu fi lahmi khinzirin wa dami duk wanda yi wasa da lido ko kuma da kos irin wannan da ake bubuga belot suke ce mata to kamar ya yi wasa ne kamar ya sa hannunsa ne a cikin naman aladai da jininsa cin naman aladai kai tsaye mun san da cewa haramun ne to kinan a nan manzon Allah ya siffanta sa hannu a cikin kos ko kuma a cikin lido ya siffanta sa da sa hannu a naman aladai ne a wajen haramci kinan kamar yadda wanda ya sa hannunsa a cikin naman aladai ya yi amfani da shi to haka zai samu zunubi haka wanda ya wannan kin shi ma ya sa hannunsa zai samu zunubi don saboda me don saboda ya yi asarar lokacinsa uwa mu ji tsoron Allah musan da cewa dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana ya hana mu to ya hana mu ne don saboda amfaninmu a duniya da kuma lahira wannan shi zai kawo mu ga me yasa musulunci ya hana caca me yasa musulunci ya haramta caca kowace iri ta boye da ta bayyane za mu fara da dalilai na naniyar duniya ma'ana musulunci ya hana mu caca ne don saboda cutar wadda zai iya jawo mana a lahira kafin mu je a duniya idan muka fara da lahira malamai suke cewa yana daga cikin cutar wadda caca za ta yi ma mutum a duniya shine annaha ithmun kabirun kasancewar caca laihi ne mai girma ma'ana wanda yake caca yana jawo ma kanshi laihi mai girma a ayar da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas Allah yake cewa mutane suna tambayar ka dangane da caca da shan giya sai ce ka ce musu ita caca tana da amfani kaɗan ga mutane amma sai dai zunubin ta laihinta ya yi amfaninta yawa shi kuma a ƙa'ida ta musulunci shine idan ta'arada mafsadatun wa maslaha ko idan ta'arada manfa'atun wa mafsada rujji aglabu minhuma idan amfani da rishin amfani ya haɗu a cikin abu to za a lura wanne ne ya tsawo wanne ne ya yawa to tunda Allah ya nuna mun da cewa kenan fitinar da ke a cikin caca ta yi yawa akan amfanin da ke a ciki kenan sai nuna mun da cewa menene baya halatta ga duk mai hankali ga dukkanin musulmi wanda ya damu da addininsa ya yi ta yana ɗaya daga cikin fitina ta caca a cikin addinin mutum shine annaha tasudduhu an zikrillahi wa an sala wanda yake caca cacan nan za ta kange sa daga sallah da ambaton Allah maɗaukakin sarki nawa ne daga cikin mutane ana kokowa amma suna zamni suna kallo sun itashi su yi sallah nawa ne suna zamna ana lido sun itashi nawa ne don saboda kada me yake da suna biye na kale-kale ya kare ya rasa sallah ta la'asar da abin da ya kamata haka allahu subhanahu wa ta'ala ya siffanta muna wanda dukkanin ambaton allah da sallah ya ɗoke masa da hankali ma'ana ya ɗoke hankalinsa daga wanda yake cewa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا duk wanda ya kawar da kai daga ambatona daga sallah da sauran ibadu na zikiri to Allah zai jarabce sa da rayuwa wadda take ta kunci ma'ana duk wanda ya jarabtu da wannan cacar to wallahi zaka same sa a duniya ba a cikin mai jin daɗi ba zaka same sa a duniya kullum cikin kunci yau ya ci nasara gobe ya je an ci sa haka ne rayuwarsa take a tahi shi yasa kamar yadda labari ya tabbata a kasashen da suka ci gaba amma ci gaba na mai gina rijiya ba ci gaba na addini ba ma'ana kasashen turawa wuraren caca idan mutum ya gina wuri na caca to zai gina wuri na musamman wanda idan mutum an ci sa haushi ya ci sa yana iya ji in yana so ya kashe kansa akwai allurai akwai likita na musamman in ta hanyar ka mutu da allura kake so sai a maka allura in kuma bene ne to dama saman bene ne an tanada maka in kana so ka hau saman bene ka faɗo domin su a wajen su mutum ya kashe kanshi ba komai bane kana da zaɓi ka kashe kanka to da yawa daga cikin yan caca da an ci su su faɗo daga saman bene ko kuma su sha magani su mutu don saboda haushi nawa ne daga cikin yan caca suka rasa gidajensu nawa ne daga ciki suka rasa kayansu ko kuma suka rasa wasu daga cikin abubuwan amfaninsu na mota da abin da ya kamata haka kenan komi kudin da mutum zai samu ta hanyar caca wallahi kudin nan ba za su taba zamanto masa farin ciki ba a duniyar ma kamin aje a lahira yana ɗaya daga cikin cutarwar da ke akwai ta hanyar addini mutum a cikin caca annahu min amali shaitan caca aiki ne na shaitan babu wanda yake caca in ba abokin shaidan ba ko kuma wanda shaidan ya aure sa idan kana caca kenan ka bi shaidan wanda yake shi kuma shine maki mafi girma ga dan adam Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba mu labarin shaidan sai yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shaidan yana sa muku a rayuwa yana sa muku akai akan cewa idan kuka yi riko da addini wa za ku talauce me wannan ayar take nufi malamai suka ce wannan ayar abinda take nuhi shine shedan zai sama mutane a cikin kanunsu in wasu suka ce za su yi riko da addini 100 bisa 100 a wajen kasuwanci to ba za su yi arziki ba sai shedan ya sa maka akai akan cewa ba za ka taba yin kuɗi ba sai kayi cin hanci ba za ka taba yin kuɗi ba sai kayi swata dan Allah waɗanda suke gaba gaba a wajen ayyukan gwamnati wannan siffar musu siffanto da ita ba haka shi ya nuna musu in ka tsaya ga salar kawai ba za ka yi kuɗi ba kenan don haka in kana son kuɗi sai ka kauce ma hanya sai ka cire ba sai ka yi ta'amuli da banki sai ka yi swata sai ka yi yaudara to su kuma talakawa wanda ba su da ta hanyar da za su ƙara zero zero a gaban me yake da suna a gaban wasu zero zero su kwashi miliyoyin kuɗi to shine su kuma sai su kama hanya ta me hanya ta caca Allah ya kare mu kenan su gwamnati su muta al'umma ma'ana masu aikin gwamnati cin hanci da mai yake da suna da da mai ake ce masa da yaudara shi hanyarsu su kuma talakawa wace hanya su kuma sai suka kama hanya ta mai hanya ta swata da caca to dukkanin wannan shedan ne yake samun a zuciya kinan wannan idan ka kasance kana caca ka ɗabi'antu da siffa ta shedan kuma ka bi hanya ta shedan wanda shi gurinsa shine a kullum innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir burinsa shine ya samu ɗan uwa wanda za su shiga a cikin wuta tare ashe idan ka kama hanya ta caca to kaman kana tanyan shedan ne a wajen neman mutanen da zai shiga da su a cikin wuta Allah ya kare mu malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin a munin caca a addini mutum shine annahu rijsun kasancewar caca rijis ce me ake ce ma rijis huwa kullu ainin mustaqdir kullu ma ta'afuhu nafs dukkanin abin da rayuwa take kyama shi ake ce ma rijis to Allah madaukakin sarki ya siffanta caca da cewa kazanta ce idan kuma aka ce abu kazanta ne to ana nuhin duk abin da ka samu ta hanyar wannan abun Allah baya son sa don haka mai caca duk arzikin da za ka samu ta hanyar caca to duk aikin ibadar da za ka yi a addini Allah baya so da haka mai caca da zai gina masallaci da kudin caca da zai je wajen aikin hajji da kudin caca da zai yi sadaka da kudin caca dukkanin waɗannan Allah maɗaukakin sarki baya son su li'anna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba domin shi Allah maɗaukakin sarki tsarkakakke ne baya karban abu sai wanda yake tsarkakakke to kai kuma dukiyarka ba tsarkakakka bace kuma yana daga cikin hatsarin kuma Allah maɗaukakin sarki baya karban addu'arka Allah ya kare mu me ya kai asara wannan ka samu dukiyar da ba za ka iya neman lahira da ita ba ka samu dukiyar da ba za ka iya tseratar da kanka daga wuta da ita ba ka samu dukiyar da za ta yi dalilin halakarka a ranar tashin alkiyama ka samu dukiyar da za ta sa ka ji daɗi a duniya a rayuwa takaitatta amma ta sanya ka hasara a rayuwa wadda take ta abada hal abada ita ce rayuwar lahira yan uwa masu girma munin caca addinin mutum abubuwa ne masu yawa za mu komo ga muninta a duniyance domin kun san akwai wanda shi idan ana magana ta addini ganin yake kamar ana tatsuniya addini bai sha masa kai ba to shi yasa so da yawa idan aka kawo munin abu a lahirance sai a kawo muninsa a duniyance don saboda shi dan duniya wannan yake kallo in so sai a ba kowa hakinsa to malamai suke cewa caca munin ta bai takaita ga lahirar mutum ba hatta a duniyar mutum tana a cikin hatsari yana ɗaya daga cikin da yake da suna munin caca a duniya annaha tusabbibu al'adawata wal baghdha a bainan nas caca tana sabbaba adawa da ƙin juna domin kayi caca da wannan ta jika ɗari ya canye jika ɗari gobe kun yi ta jika ɗari biyu ya canye da Allah ko kai ne me yake da suna wanda baya hushi da Allah za ka yi hushi ko ba za ka yi hushi ba za ka yi hushi ko baka nuna a zahiri ba to sai zuciyarka ta kyamace sa shi yasa idan kuka lura mafi yawancin hwadace-hwadace suna samo asali ne daga me daga fadodi na irin waɗannan masu cacar kuma abin da ni na lura da shi kuma na tabbata duk wanda yake kallon tele ya lura da shi duk wanda ya ci kale-kale idan aka zo za a bashi sakamako na kale-kale da rawani ake ko da bai taɓa yin rawani ba to ranar sai an kulma mishi rawani dan me yasa dan akwai makiya suna lura da shi eh an gane shi ne to akwai matsala nan ne zai kawo muga cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da caca take jawowa a duniyance tusahimu fi tafashi jarimati sarika wal qatl wa shurb caca tana jawo yaduwar swata da kisa kashe-kashe da kuma shaye-shaye a tsakanin mutane don me yasa suke sa rawani suke boyewa lokacin da aka zo za a ba su sakamakon kale-kale don gudun kada wani dan uwan shi ya je isko shi a gida ya sace kudin ko kuma don gudun kada a tare shi a kashe shi a amshi kudin da Allah dan kasuwa a tajiri har sai ya boye kansa lokacin da yake kasuwanci dan me yasa dan ya san hanya ce ta halal to me yasa shi kuma wannan sai an boye sa sai an boye sa sannan za sannan za a bashi tun na nuna maka me zan maka ashe ba hanya bace ta alkhairi malamai suka ce daga cikin munin caca a duniya annaha min awamilin tisharil batala tana jawo yaduwar zaman banza zaman kashe wando domin wanda yana daga cikin ɗabi'ar caca wanda ya saba yin ta to ganin yake ya je wani aikin ƙarfi ya samu kuɗi ganin yake ɓata lokaci ne ya hi kwammace mai yi a cikin 'yan mintuttuka ya samo jika ɗari ya sa jika ya samo jika ɗari ya hi ganin wannan shisa wanda ya saba da caca da wuya yake barin caca don yana ganin ba sana'ar da zai ya samu don shi ta wannan ya saba shi ne malamai suke cewa al'idman ma'ana mutum ya dawwama akan yin wannan yana ɗaya daga cikin musibar caca tun a nan duniya fihi aklu amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane ce ta hanyar ɓanna Allah ko ke cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku ba tare da haƙƙi ba idan ka ci kudin mutum ta hanyar caca baka ci su ta hanyar da ya yadda ba baka ci su ta hanyar da addini ya yarda maka ba ma'ana wannan shi zai sa ɗibewar albarkar dukiyar da kake a ciki wannan kaɗan daga cikin abubuwan da a duniyance ma mutum wanda yake a caca ashe ba a cikin kwanciyar hankali yake ba yan uwa da ƙarshe ina faɗakar da mu akan cewa sanda cewa lokutan da allah maɗaukakin sarki ya bamu da dukiyar da allah ya bamu zai tambaye mu su a ranar tashin alkiyama a hadisi wanda yake shahararre mun sha kawo shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'ala an arba'in babu wanda zai gushe dugadugansa za su gushe a ranar tashi alkiyama face an tambaye sa game da abubuwa guda hudu daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu za a tambaye sa game da dukiyarsa ina ka samo dukiyar ta hanyar da Allah ya yarda maka ko kuma ta hanyar da Allah ya haramta maka da ka samo dukiyar kuma ina ka sanya ta ta hanyar caca ka samo dukiyar ko kuma a'a ka samu dukiyar ta hanyar halal sai ka sanya ta ta hanyar caca shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna muna hatsarin caca a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq manzo Allah ce duk wanda ya ce ma abokinsa zo mu yi caca ba wai su yi ba su yi ba ma a zo mu yi zo mu yi lido zo mu yi kos misali wannan kawai manzo Allah ce to yayi laihi kuskuren kankare laihin shine ya dauki kuɗi yayi sadaka ka ce zo mu yi caca sai ka fasa sai ka hudda sai ka hudda kuɗi kai sadaka to wannan sadakar da kai za ta kankare wannan laihin sai nuna cewa to ina ga wanda ya yi abin cewa kawai zo mu yi laihi ne to ina ga wanda ya zo yi mu kula da dukiyarmu Allah zai tambaye mu akan dukiyarmu na biyu shine mu kula da lokutanmu wani malami ke cewa alwaqtu a'zamu ma unita bi hifzihi wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u lokaci shine mafi girman abun da Allah ya umurce ka da ka kula da shi sai dai kash muna tahiyar da shi a cikin mi a cikin hanyar da ba za ta amfane mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tambayi mutum dangane da rayuwarsa a ina ya tahiyar da rayuwarsa shine ɗaya daga cikin baitukan da muka karantawa wani malami yake cewa alwaqtu aghla min al-yaquti wadh-dhahabi wa nahnu nakhsiruhu fil lahwi wal-la'ibi wa sawfa nus'alu anhu in wa sawfa nus'alu anhu 'inda khaliqina yawm al-hisabi bidhaka al-mawqif an-nashbi duk wanda ya san ma'anar wannan baiti in yaji sa sai zuciyarsa ta faɗi yake cewa lokaci ya yi zinariya da azurfa tsada a cikin caca ko da a ce ba kuɗi kaiwa kai asara ba lokaci kawai kai asara to ma ya hima kuɗin tsada to balle wanda zai zo yi asarar kuɗin kuma yi asarar lokaci yace lokaci ya yi diamon lu'ulu'u da zinariya tsada yake cewa sai dai kash mu muna bata lokacin a cikin wasa da abubuwan ɗauke hankali ce Allah zai tambaye mu game da wannan lokacin a ranar tashin alkiyama ranar da babu wanda zai gushe sai ya ba Allah maɗaukakin sarki amsar inda ya sa lokacinsa duk wanda ya ɓata lokacinsa ba a hanyar da Allah ya umarce sa ba zai yi nadama yau malayan fa'un nadam ranar da nadama ba za ta yi amfani ba surar da muke karantawa a koda yaushe waje a yau ma'idin bi jahannam ranar da za a zo da wuta yau ma'idin ya tadakkarul insanu wa anna lahu dhikra ranar da mutum zai wa'aztu alhali wa'azi ba zai masa amfani ba ranar da zai yi nadama alhali nadamar ba za ta amfane sa ba ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati a lokacin ne mutum zai ce ya kai cona ina ma a ce a lokacin da nake raye na yi aikin kwarai ina ma a ce lokacin da Allah ya bani na sasa a hanyar da za ta amfane ni hanya ta neman ilimi hanya ta bautar Allah maɗaukakin sarki hanya ta ne ta yin abin da zai amfani ka a duniyarka da lahirarka a ranar ne mutum zai nadamar ina ma a ce dukiyar da Allah ya bani ga hanyar da na sanya ta shi dai a wannan ranar nadama ba za ta taɓa yin amfani ba abun haushi shine mafi yawan wanda suke gudanar da wannan su ne matasa alhali kuma a duk lokacin da kaga matasa an samu karkata da fanɗari ma hanya a tare da su to za a yi tsammanin nan gaba wanda za su zo da tizawan to su ma haka za su kasance ina nasiha ga kaina da sauran yan uwana matasa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kusan da cewa mu ne gimshikin al'umma idan muka gyaru to mustaqbal fikirkin al'umma zai gyaru idan muka lalace kusan da cewa al'umma za ta lalace kuma kowanne matashi ya san da cewa shi mas'ulun ne responsible ne Allah zai tambaye su game da al'ummarsa muna fatan Allah madaukakin sarki ya shirya da matasanmu sannan kuma wanda suka fada a cikin wannan musibar ta caca muna fatan Allah ya shiryar da su Allah ya tsamar da su daga wannan musibar wadda take asara ce tun a nan duniya kamin aje a lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم احفظ أمراءنا اللهم احفظ أمراءنا اللهم احفظ أمراءنا اللهم احفظ أمراءنا اللهم اهدهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهدهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله